والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكتابة a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na tunawa da marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin birnin Azare jihar karatun da muke yi a cikin wannan littafi na arrahiqul maktum menene fassararsa da Hausa bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam na fadilatu shaykh safiur rahman al-mubarakuri rahimahullahu ta'ala الرهيق المكتوم الرهيق المكتوم الرهيق shine kanshi kanshi ko turare amma kanshi musamman na abinci ko kayan kanshin da ake sawa cikin abinci ko abin sha almaktum ana nufin irin na ƙarshen nan wanda aka rufe shi aka yunƙe shi saboda kaman ya fi daɗi na fassara kuma na kwatanta ina jin watannin baya da suka wuce da yawa duk mutumin da ya ɗauko jos na cikin wannan takarda idan aka sa masa tsinke aka ja lokacin da jutsin ya kare ya je karshe me kake ji a makogoronka me kake ji ko a harkarka me kake ji a hankinka eh za ka ji ya je karshe sai ka ji a lokacin kake so da ma a ce yana da yawa ka ƙara kuma na ƙarshen nan sai ka sa tsinken kana daɗa ja ka ma ajiye sai ka sake ɗaukawa sai ka daɗa jansa to wannan ƙanshin da ake riska a ƙarshe shine kaman arrahiq saboda daman kayan ƙanshi kashi kashi ne kayan turare kashi kashi ne akwai turaren da ake sanyawa a jiki akwai wanda ake sanyawa a tufafi akwai wanda ake sanyawa a abinci kamar yadda yake akwai wanda yake sanyawa a gado ko a kimfiɗe ko kuma a ɗaki a falo a kafet ai iri daban-daban ne yanzu wanda ake sanyawa a kafet ko a kujeru ka je ka sa a jikinka ba daidai ba ne sai dai ba kawai yawa wanda ya fito daga yayu komi ma yana iya yayowa iya yi gaba daya eh to kowanne da inda ake ajiye shi ya sa in ka je waɗansu ƙasashe za ka ga akwai nau'ukan kayan ƙanshin da suke sawa a cikin shinkafa ko kuma kusko ko a cikin miya ko a cikin abin sha iri daban-daban kamar yadda mu ma muna da kwatankwacin irin haka a Najeriya saboda haka wannan kalma ta arrahiqul maktur kalma ce wanda ya amfani da ita ta hanyar balaga الرهيق قرآن يا أنبتا المكتوم wannan sifa ce ta arrahib shi yasa arrahibul maktum sifatun da kuma mausu eh naka ce al maktum sifa arrahib kuma ita ce mausu kwarai da gaske na'at wa manahu don haka mai wannan littafi ya kwatanta mana tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin abin kaifi wanda ake sha ko ake ci wannan an je karke ana sha'awar na samu kaifi kuma duk wanda yake sauraron tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ji yana son a ci gaba da yi baya son a yanke idan ka ji yau gobe ma kana son ka sake ji kuma albikirin koyan gwana duk wanda yake kaunan ya ji tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lalle wannan yana son manzo Allah hakikata kuma yana so ya san yaya annabi ya gudanar da rayuwarsa domin shi ma ya kwatanta haka don ya haɗu da manzon Allah din ranar takin alkiyama fi jannatul firdaus muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da haka ko da kuwa ba mu yi koyi da dukkan abin da annabi ya karantar ba. Dama an ce fa takaffahu in lam taqulu mithlahu inna takaffuha bil kirami kiramun fa takaffahu aje mun yi magana fi'ili na tafa'ala tafa'ala duk fi'ilin larabcin da ya zo alawasu ne ta fa'ala yana gwada akwai yunkuri da ƙoƙari na mutumin da yake aikatawa. Akwai waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala ya suna tara lesu wajen aiwatar da abu cikin sauƙi za su yi, amma kai in Allah bai baka wannan baiwa ba to sai ka koya, sai ka kwatanta, mai yiwa ka yi na farko ka yi telin, ka yi na biyu ka yi telin, ka yi na uku ka yi telin, idan ka yi na hudu sai ga kafi nasara tunda ba a gajiyawa wajen koyon abu shi ya sa ya ce fata kabbahu in lam takunu mislahu in ba ku kasance irin su ba to ku dan kwaikwaya ku dan kwaikwaya inna takabbuha bil qirami kiram lalle koyi da manya masu karince masu daraja mutum ya rinka kwaikwayon abin da suke yi na alheri shi ma karan kansa karinci ne domin ran da aka ce ba su nan ga waɗanda suke kwaikwayon su kuma sai a ce su hau kan kujera dama haka ne Allah ya mu dace a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi darasi na nawa eh darasi na hamsin da hamsin da shida wa kana abu jahal abu jahal menene asalin sunansa amrubnu hishamin amru dan hishamin saboda haka da amru da umar da umayyar da ammar da ammara idan kun duba za ku ga da amir shi ma za a fasha amir bil'ain za ku ga harufa guda hudu din nan suna fita a ciki da ainun da mimun da ra'u to mai malaman luga suka fala dangane da ainun da mimun da ra'u to daga nan ne aka samu Umar Uwaimir tasgiri na Umar sai aka kawo wau Uwaimir inda annabi ya ba da labarin wani bawan Allah daga ƙasan Yemen da Ammara da Ammar da Amru Amr bin al-As Amr bin Hisham Amr bin al-As wannan shi ya karbi addinin Allah yana da da wanda yake shahararre kine Abdullah bin Amr bin bin al-As Amr bin Hisham jigo ne daga cikin manya-manyan Qurayshawa a zamanin Annabi kuma ya takura ma Annabi yana da tsanani ya yi mugunta iri daban-daban wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine za a ambata mana wani bangare amma duk da haka wata rana annabi ya yi addu'a yana fatan Allah ya shiryar da shi ko da yake specifically annabi bai ambace shi ba tun da daman amuru amuru din ko umar umar din guda biyu ne yasa annabi ya addu'a Allahumma izzal islam bi ahabbil umrayn ilayka dalilin da yasa wasu malaman luga suka ce da amru da umar duk ɗaya ne bi ahabbil umrayn ilayka kaga umar umarani umrayni ya Allah ka kirya wato ka ɗaukaki musulunci da mafi ƙaunan umar ɗin da yake wajenka daga cikin umar ɗin nan guda biyu yana nufin umar ibn al-khattab da Amr bin Hisham shine Abu Jahal ana cikin haka sai Umar dan Khattab ya zo ya karbi addinin Allah kun ga addu'a ta hau kan Umar dan Khattab ne shine Allah ya zabe shi shine ahabbul umarain ila Allah to tunda wannan addu'a bata hau kansa ba bari mu ji yanda yayi وكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو جهل يكفن شيء واللوكة يكفن وجل النبي يقمع منه القرآن يكفن توراري قراتون قرآني yasa ake son aka samu makaranci wanda ya iya karatun Qur'ani ya ringa sauraron sa amma in dan buge-buge ne dan kame-kame to ana gudun karar masu sauraro kuma su taki da buge-buge yasa yake son a samu warere wanda kafin ya kuskure yana da wahala ko in yayi ma da kansa zai dawo ya gyara saboda haka Abu Jahl yana sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na Qur'ani thumma yashabu anhu fala yu'min wala yuti' baya imani baya inda wala yata'addabu wala yakhsha baya ladabtuwa da ayoyin Qur'ani sannan kuma baya tsoro domin wani lokaci ayoyi sukan zo suna gargadi bashirun nazirun qittatun izatun masal bashirun albishir Qur'ani yakan yi albishir ya kwadaitar da mutane ko da masu laifi ne sai ya ce ku zo ku tuba Allah zai karbi tuban ku kar ku damu la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahman Allah ba a ɗebe tsammani la kunuka bi rahmatillah babu ɗebe tsammani daga rahman Allah tun laifin da kake yi ka zo ka tuba akwai gidan aljanna a duniya ma Allah zai daidaita maka al'amuranka sannan kuma in kai aiki iri kaza za ka samu sakamako kaza nazir sai gargadi musulunci ba zai kira sunanka ba amma in ka yi barna kaza duk wanda ya barna iri kaza to sakamakonsa kaza ne kuma tun daga nan duniya Allah ta'ala zai fara wahalar da shi kafin ya je lahira lalle akwai wutan Allah ga duk wanda ya yi kaza da kaza da kaza shine gargadi wannan yana daga cikin ayyuka na alkur'ani kuma responsibilities daga cikin abin da aka ɗora wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wani lokaci za a yi gargaɗi indirectly ma Abu Jahal don bai ji ayoyin kamar da ke ake yi amma la ya ta'addab wala yakhsha shi yasa kullum mai sauraron wa'azi wata ranar an zo wani baji sai ka ce anya malam ba gulma ka ja ka fala maka ba wallahi babu wanda ya gulmanka ka ba wanda ya san malam ma zai san abin da ka aikata ba ko abin da kake aikatawa ba ba mamaki malam ma a masallaci kawai ya zarka kana zura masa ido kana sauraron karatu kin an ga alai ma sai ya ce wani da ke dan aljani ne tunda bai san ka ba amma kuma wani lokacin an tashi bayani sai ka ji exactly abin da kake aikatawa ne in man da waɗansu ‘yan turaru daman da aka san su ba su da yawa masu majalisa a cikin masallaci masu saka benci a gabas da masallaci masu zama a gidajen mai eh yanzu ne wani lokaci za ka ce a to ai ya san wani da wani eh da kuma rukohin ma'aikatan lokal jamma Allahu akbar Allah ya gafarta musu to don haka in ka saurari wa'azi ka je an tabo babinka to kawai ka yi kokari ka gyara abinda daman ake bukata kenan to kun ga Abu Jahal shi ba ruwansa da wannan tunda bai da tunani kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai nufe ki da alheri ba wa yuzi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil qawli kuma yana tutar da annabi da maganganun baki salaqukum bi alsinatin hidadin akan alal khair irin mutanen da ayan qur'ani ta ambata ku ji fa salaqukum bi alsinatin hidadin kuma a kan hakan alal khairi wannan wata mummunan sifa ce gana salaka irin wanda na yi mutuwa wa mutum irin kukan da zai rinka yi da maganganun da zai rinka faɗa idan bai da hankali ko wanda mata suke yi shi ne fa salaka akwai salaka akwai kwalaka ne alsinatin hidadin harkensu ko harsunansu yadda ka san wuka mai kaifi irin ta mahauta. To ka san ko duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi da irin wannan harshe to abin da zai rinka fitowa daga bakinsa bai da kyau. To irin wannan ne yake faɗi ma annabi ya yaba masa wa yasuddu an sabilillah kuma yana toshewa ga barin hanyar Allah shi bai imani ba kuma ya hana waɗansu karban addinin Allah summa ya sabu muhtaran bima yaqa wani lokaci sai ya tafi yana takama da abin da yake aikatawa fakuran yana mai alfahari bi martakaba min al-shar da abin da yake aikatawa na karri da annabi da addinin Allah kana ma fa'ala kai an yukar kai ka ce abinda ya aikata din wani abu ne wanda za a yi ta ambatonsa ana jinjina masa eh a wajen kafirai da waɗanda ba su yi imani ba wato abinda za a rinka yaba masa ne domin suna yaba musu akan wannan wa fihi na zala akan sa ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma zahaba ila ahlihi yatamaffa fala saddaka ya taurari ayoyin qur'ani amma bai gaskata ba wala salla bai yi salla ba walakin sai dai kazzaba ya karyata wa tawalla ya juya baya thumma zahaba ila ahlihi sa'annan ya tafi wajen iyalansa ya tamassa yana takama yana alfahari su dinnan sun fi karfin kowa tunda Abu Jahal ya taba buga girji ma a gaban Annabi ya ce Allah ma ya fi karfin sa to ai ki din ya fi karfin Allah to amma malamai abinda suka ce anan akwai ruwayan da ta tabbatar da cewa ayoyin da suke cikin ikira su ya kamata a ce an kawo su anan kalla innal insana la yatgha an ra'a hustagna إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى saboda fakaran da take gaba wato kalla kai innal insana la yatgha lalle dan adam yana yin dagawa arra'a husna saboda ya ga yana da wadata sai mutum yana da wadata ta dukiya ko kuli yana da wadata ta muƙami ko kuma daraja ko matsayi a siyasance ko a gargajiyance ko a sarauta ko a tsakanin community to zai ga na fara masa gaskiya ba zai dauka to ka fara musu zuwa ga ubangijin ka makoma take inna ila rabbika ruja inna ruja ila rabbika lalle makoman kowa da kowa ila rabbika zuwa ga ubangijinka ne shi zai hisabi ma kowa da kowa sannan kin kaga wanda yake hanawa رأيت الذي ينهى كن كاغا مي هناوا عبدا إذا صلى باوا يا إن يكي صلى ayoyi guda biyu ne amma magana da yake saboda yanha afgan maqulun bihi ne na yanha araita fi'li na arada to ina ga wannan za mu shiga wani abu daban eh to ana magana ne da Abu Jahal saboda a fakara ta gaba wa kana yamna'u an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an salati yana hana annabi sallah منذ أول يوم رآه يصلي في الهرم tura nan da ya ga annabi ya fara sallah a haramin makka ya ce kul kar in sake ganin ka kana sallah a dakin ka ba ka kawo mana sabon addini a gaban mu ka rinka yin wannan ba za mu yarda ba shine ara'aita allazi yanha abdan idza salla wa marra marra bihi wa huwa yusalli inda al-maqam akwai wani lokaci da ya wuce annabi yana sallah maqamu ibrahim fa qala ya muhammad yace ya kai Muhammad alam an haka an hada kin ban hana kai wannan ba ban hana kai wannan ba wa tawa'ada huwa gargadi ma annabi fa aglaza lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tahara aka ce anan annabi shi ma ya kautata masa magana yayi masa tsawa yace ba zan bari ba a ƙarshe dai abu jahal ya ce faƙali ya muhammad ya ce ya kai muhammad ya yi ƙi'in to haddidu ne da mai kake mun gargaɗi ni ne za ka mun gargaɗi wallahi ina rantsuwa da allah inni la aktaru hadhal wadi nadiyan yace ni din nan la aktaru hadhal wadi duk wannan karkaran duk karkaran nan yace babu inda suka fi ni tara jama'a majalisa ta wato majalisa ta ta fi tara jama'a akan kowace majalisa shine nadiya annadi ko da larabcin yanzu ana fada aka ce nadi kaza nadi kaza ana nufin matattara amma yanzu suna fada da fasarar eh sai irin wannan ne majalisar da za a yi mutum ya zo kofar gidansa ya sa a yi rumfa ko kuma ya saba zama a wani wuri mutane suna taruwa jin abin da yake gulmace gulmace ne ko annabi mace annabi mace ne ko ma tabe tabe ne ko karatuttuka ne yake yi ko ma menene da dai irin wannan majalisa ya sa muka buga littafi a kai akwai dokokin da ya zama wajibi a yi kokari a kiyaye in dai ba za ka saba wa Allah ba babu matsala tunda annabi ya ce masahabai na gargale ku zama bakin hanya suka ce ai ba mu da wurin zama sai bakin hanya wurin zama bakin hanya ya fi daɗi kuma ya fi daɗi wannan faso zamanin annabi don ka rinka ganin ana wulƙawa ma wannan yayi nan wannan yayi nan in dai babu gulma babu kyaki babu hatsada to yakan rage maka tension wani hawan jinin kama zai sauko ya daidaita wannan ɗan zaman da za ka yi ka sha iska ya sa suka ce ba za su iya bari ba sai ta to ku kiyaye dokokin Allah in dai kun kiyaye dokokin Allah shi kenan magana ta kare kuma mun riga mun sani manyan mutane da masu kuɗi za ka samu in dai har kowa ya riga ya samu wuri na musamman yana zama an san yana zama da hanzi ko da yamma ko da daddare to za a taru wannan shine nadi nadiya kamar yadda aya ta ambata yace to tun da duk karkaran nan ba inda suka fi ni tara jama'a kaga ni na fi karfin ka har kana mun gargadi fa anzalallah shine Allah ta'ala yace faliyatu nadiya to ya kira masu tattaruwa a wajensa sanatu zabaniya mu kuma za mu kira zabaniyawa to amma nan da aka ce nadiya malamai suka ce don ya dace da zabaniya shi yasa aka ambata eh don ya dace da zabaniya wannan kuma yana daga cikin misali tawafukul fakilatai ne hakan nan na to tunda Allah ta'ala ya saukar da aya yana masa gargadi yana gadara da waɗannan abubuwa ka dai bismillah idan ya kira yan tawagarsa ko fadawansa Allah ta'ala ya ce za mu kira zabaniyawa to fadawansa za su iya da zabaniyawa ba za su iya ba na'am to don haka in dai har mutum zai tara mutane to ya tara mutanen kirki wannan ba hana ba saboda yana daga cikin halaye na larabawa kun mutumin da ya bunƙasa to ba ya zama shi kadai ba ya ci shi kadai ba ya sha shi kadai kun mutumin da ya bunƙasa problem din yanzu gulmace gulmace da annamimance annamimance da karre iri iri amma kun ga yadda da ake fito da abinci kofar gida a zauna ba za ka ci abinci kai kadai ba sai idan ka samu masu taya ka wallahi shi ne daidai yaba ko a zamanin jahiliya yana daga cin abin da suke yaba wa mutum ya kasance yana da irin wannan majalisa yana yin abin da ya sauwaka ko baka da kuɗi za ka yi da yamma ka zo a kirka da tabarma a kofar gidanka a fitar da dambu na zogale wanda yake ya ji karago ga tumatir da albasa da menene a yayyanka lokacin da babu dogale akwai kabeji da menene akwai lakar wanda za a hada wata rana kazan an yaka wata rana za a fito da dambun kaza ba kasuwar kaji ba ba ya kamata a ya fitar da dambun kaza idan mutum ya ci ko bai maka addu'a ba to mala'iku za su yi maka abinci irin wanda kake ce za ka iya bai fi karfinka ba to idan ka fito da ke aka kawo majalisar akwai daidai waɗannan akwai daidai abincin zai yi wahala a ce an mai da abincin haka to saboda haka ana son ire-iren waɗannan majalisu to duk da kasancewa abu jahal shi ma ya haɗa waɗannan sai dai ya yi alfahari da haka kuma ya yi fito na fito da manzon Allah annabin Allah da addinin Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gargadi ya ce kalla la tuti'hu wa sujud wa qatare bi karka saurare ki karka yi masa biyayya duk yadda yake don ya tankwasa ka ya wulakanta ka karka yi masa da'a ka ci gaba da sallanka ka ci gaba da neman kusancin ka zuwa ga Allah وفي رواية ما رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكت النبي آكذ بخناقه وحظه النبي كام ويرتا يتي قلمتا حين خناقه خنقه يتي قلمتا وحظه يجرج ذاكي وهو يقول له يتي إنا كرنتا مك آية الله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى wuta ita tafi cancanta gare ka ita tafi cancanta sa'an nan ita tafi cancanta tabbas ita tafi cancanta to hudu a cikin suratul kiyama wa kana aduwullah sai magiyin Allah Abu Ja'al yace atwa iduni ya Muhammad yanzu kai Muhammad kana mun gargadi wai za a sanya ni a wuta wuta ita ta fi cancanta ko ta fi dacewa da ni wallahi la tastati wa anta wa la rabbuka shay'a yace kai da ubangijin ka ba za ku yi komi da ni ba na fa kama kafa kai na kama kafa ba za ku yi komi da ni ba wa inni la aquman maka baina jabalaiha ya ce aini ne wanda na yi tafiya tsakanin manya-manyan duwatsun nan guda biyu na garin makka wato yana fadin bayani ne in dai a karkaran nan ne to ba za ka samu wani sama da ni ba abin da yake magana kenan babu wani sama da ni sannan ka zo kana cewa kai da ubangijin ka kaba da kaba da kaba akwai manya-manyan duwatsu a birnin makka yanzu idan ka je ba za ka zai su ba madina ma haka ne in ba ka je wajen dutsen Uhudu ba ba za ka gane ba kabirun wa Uhudun akramul ardi turbata muhajaruhu hada wa zalika mabasu na'am lamba ta biyu wanda yake son karin bayani sai ya dubi tafsir ibn kathir da abdul mansur na imamu suyuti rahimahullahu ta'ala imamu suyuti yana da tafsiri mai mujalladai da yawa amma kafin nan yana da wanda muka sani shine tafsirul jalalaini tafsirul jalalaini tafsiri ne na jalaluddin abubakar al-muhalli mutumin kasar misra yayi izo talatin sai Allah ya masa rasuwa sai almajirinsa jalaluddin abdurrahman asuyuti sai ya kammala sai ya zama littafin an fi jinginawa da almajirin akan malamin da ya rubuta littafi shi malamin da ya fara rubuta littafi Allah maka rasuwa shine almajirin sa ya zo ya bi sahun da malamin sa ya bi kafin ka gane yana da wahala amma researcher sun yi bincike sun ce akwai wurare guda uku wanda ya saba wa malamin sa amma in ba mutum ya yi bincike mai zurfi ba zai gane ba wannan dai tafsirin jalalai ne inda muka tashi muka samu mana yi malamai guda biyu ne suka rubuta to shi imamu suyuti Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ilimi mai yawa yana da abdurrul mansur tafsiri ne wanda ya yi mujalladai da yawa ya danganta da irin kamfanin da suka buga introduction na wannan tafsiri mukaddima ta wannan tafsiri din shine ya rubuta al-itiqan fi ulumil qur'an shine littafin al-itiqan shi kuma mafiya yawa ana buga shi a mujalladi guda hudu saboda haka mukaddima sai da yin mujalladai guda hudu har volume sannan ya fara tafsirin al-qur'ani to yanzu wannan ko volume yaushe za a zama karantawa yana da tahabiyyar sai ilimin tafsir sai ma littafi ne na Quranic sciences Imam Suyuti yana da littafai da yawa wani lokaci akan yi ƙarin bayani ne akan malamai da irin contribution din da suka bayar domin mu din nan idon mu ya raina fata mu san cewa da saura kar ka ɗauka kawai don ka haddace Qur'ani ana baka ɗani a masallacin kasuwan kaji shikenan eh da sauran tafiya akwai sauran aiki Allah ya taimake mu walan yakun Abu Jahal kun ga Abu Jahal fa bai kasance li yatika min dabawatihi ya farfado daga wautarsa ba duk da ire-iren waɗannan ayoyi ba da hazal intiha bayan wannan al-intiha wato shine mai gargadi gargadi mai tsanani malizda da kitsawa fi ma ba wato ya ƙara kakiyanci duk da ayoyi gakin nan ana ta saukarwa a kan ɗabi'unsa da halayensa da take-takensa amma ina أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال للأباري وأن إمام مسلم يذكر في littafinsa. na ingantattun hadisai daga Abu Huraira Abdurrahman bin Sakar radiyallahu an qala qala Abu Jahal wata rana Abu Jahal yace yu'affiru Muhammadun wajhahu baina azhurikum yace wa yan majalisarsa da suke zama a cikin ɗakin Kaaba Muhammadu yakan zo yana goga goshinta a gabanku yana wannan ibada ta goga goshi eh kamar ka ce ka kira sallan yara ne ka ce dumbulan kule ai ka ga ka gwada kirme ne to amma ki ya faɗi wannan kalma da wulakanci ne tun da yaran ai suna dumbulan kule ko ba sa yi in hankali bai kama jikinsu ba yaro in yi sujada in ya leka ya leka ya san iyayensa ba su ganin su sai yi tambulin kun an masa fada kuma sai ya dawo daidai shi yasa aka ce a rinka sanya su a cikin sahudu idan kuka kyale su a can baya bayan dungulan kulan wannan ya rankashi wannan wannan ya daki wannan wannan ya yi dunduma wannan yasa aka ce a saka su a tsakanin manya saboda su koya amma abin da yake nace da aha yu'akhir kafir ko tafira shine mutum ya sa gokensa ya goga a ƙasa yana wulakanta sallan da manzon Allah yake yi tunda bai yadda sallah ba ce kila fagila aka ce masa na'am sai ce a to yaya muka iya suka ce kwarai muna gani faqala wallata wal uzza yace ina rantsuwa da gunkin lata da uzza la ra'aytuhu idan yau na ganshi ya zo la ata'anna la ata'anna ala raqabatihi la ta'anna la raqabatihi yace wallahi sai na tattaka wuyansa eh saboda anna la ata'u ya kamata qata'u amma saboda nunun din nan na tauhidi ala raqabatihi la ta'anna ala raqabatihi sai na taka wuyansa wala a'tiranna wajhahu kuma sai na murkuka fiskarsa in ya yi sujada sai in goge fuskar ta kafa ya ce za ku gani ana cikin naka kofa ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da annabi ya zo wa huwa yusalli yana zuwa ya kama sallah a dakin kaba tunda kowa yana da yancin yayi ibada irin tasa za'ama li yaqa'a raqabatahu dine yayin qura ya je zai taka wuyan annabi tunda ya yi alkawari ya riga ya yi burba a gaban mutanensa fa ma faja'ahum illa wa huwa yanqutu ala aqibai kafin su ankara auke kawai sai gashi yana dawowa da baya bai taka wuyan ba yana dawowa da baya yasa aka ce karka buga kirji a kan abu in ka buga kirji sai Allah ya barka da wayo ka sai a kunyata ka me yasa ya dawo da baya wa ya taki bi dai yana kakkare abin nan da hannunsa yana kakkarewa su ba sa ganin komai kawai suna ganin sa yana riba eh shine na kata ala qibai lam kutu ala qibaihi shine yana riba kawai yana ta kakkarewa su ba sa gani dukanu suka ce malaka ya abal haka me ya faru gare ka ya kai baban alhaka yana da ɗa alhakam abu jahal a wancan lokaci ba a kiransa abu jahal in baka yi saba baka yi saka kira shi da wannan suna ba in baka kai ba to balle da agwaran sunansa eh sai ka hada da wannan inkiya tunda abul hakam lakabinsa ne kuma sun fi zan wannan to haka zaka abun nan ah to yanzu da abin nan kawai zai ka haɗu da alhaji aminu ka sai aminu yana ɗan masanin ko bari mu buga babban misali a am sorry nan jawo wani ɗakin misali ne eh wato ko ya lauka da ciya man nan muga misali to eh yanzu aka zo aka ce to alhaji aliko kawai sai ka zo ka ce aliko tsakani da Allah waye ya isa ya ce ma alhaji aliko aliko ko alhaji mahadi ya ce mahadi kana nan ai kaga ko dai sa'anta yawwa don ko jikokinsu ba za su yi musu wannan ba ko sa'a ko abokin wasa shi ma in yayi ko ya ce ma alhaji mahadi mahadi kana nan misali duk wanda ya kai wani matsayi yana da wahala a to ko ne ma yanzu yadda baka kira suna na ƙaran ma a yanzu in ka ce mini zubairu ka bar zama a majalisar nan Allah ya taimake ku da wannan kalman girmamawa ne ya bal hakan ya kai baban alhakan me ya faru tunda ya musu barazana kun san ya riga ya cika baki kala fa yace inni yace inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa hawlan wa ajniha yace tabi yace ai na je dab da Muhammad kawai sai naga tsakani na da ki gara mai kato na wuta ga waɗansu fuka-fukai suna girmawa na san yana kogawa za su wace ni su ba su gani ba amma shi ya gani yasa ba koyaushe ne Allah tabaraka wa ta'ala yake bari a wulakanta annabawansa da manzanninsa ba wani lokaci ana bari domin su dauki darasi sauran al'umma su dauki darasi don Allah ya kara musu daraja da martaba amma wani lokaci Allah ba zai bari ba to haka kai ma a rayuwa ba kowane abu ne Allah zai kare maka ba sannan kuma ba koyaushe ne Allah zai kyale ka ba ina fatan an fahimta yace wai yace wane ne فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا النبي قارن بياني yace laudana min ne da ya yi taurin kai a wannan lokaci da ya ga rami na wuta ya ga kuka-kukai na mala'iku kenan yace da ya yi taurin kai bi ma'ana ya ce wannan bafi ne na muhammad ya kuba yace da ya kusanto da ni yace laqtaqafatul mala'ikatu udwan udwa da ce wallahi da mala'iku sun fiffige ki gaba gaba za su yi kata kata da ki kuma ya riga ya tafi kenan sai wani abu jahal amma ba ki ba to amma da yake kwanakinsa suna gaba sai ya dawo da baya to da wannan ne malamai suke cewa ka dauki darasin rayuwa yawa karka je ka buga kirji akan abu sai Allah ya kunyata ka hadhihi kun ga waɗannan suratun musaggara jiddan mun kawo misalai ne a takaice na yadda wasu manya-manyan mutane suka yi ta fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi ta wulakanta annabi ko kuma cutar da ke na lima kana yatalaqahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal muslimuna abinda manzon Allah ya ta karba da sauran musulmai min zulmi na zalunci daga wajen mutanen makka wal kaffi walkafi kalman da ya kamata mu fassara alkafi shi ne fasewa ba ita ake amfani da ita yanzu ba amma kafi shi ne kifewa kifewa kaga yanzu an samu yan siyasa suna ce an farfe wani an farfe wani an farfe wani korfewa kenan shine alkaf wal jawr da zalunci على أيدي طغاة المشركين أجسا hannun ko kuma hannayen masu adawa daga cikin mushrikai alladhina kanu yaqumuna annahum ahlullah wa sukkanu haramihi wanda su suke ganin su dinnan mutanen Allah ne wanda suke zaune a haramin Allah duk da wannan fadiyan da suke su suna ganin su dinnan mutanen Allah ne su kuraikawa sun hana annabin Allah sake sun hana manzon Allah sake sun takura ki waɗanda suka yi imani sun takura su sun azabtar da su su suna ganin za a canza addinin da suka gada daga iyaye da kakanni yasa tun farko ya bamu tarihi yace wanda ya canza musu addini shine Amr bin Luhay al-Khuzai asali addinin Makka addinin Annabi Ibrahim ne da Annabi Isma'il kuma makana Ibrahim yahudiyan ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بمعنى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا annabi ibrahim shi ba yahude ba ne ba kuma ba nasare ba ne sannan ba mushriki ba ne walakin kana hanifan muslima ya annabi ibrahim musulmi ne musulunci ya kawo kaba musulunci ya kawo maka ya sa aka kawo mana tarihi aka ce to kundi ga yadda aka kirkiro maka annabi isma'il shi ya zo kirkiro maka walansu fatake suka zo wucewa da kasan yanan to ga wajen akwai ruwa da ko sun san wajen babu ruwa babu kowa suka yi ka'awar su ma bari su ɗebo iyalansu su zo su zauna kuma suka ɗebo iyalansu daga yanan suka zo suka zauna sai makka ta bunƙasa annabi Ismail da ya girma ya aure yarku to da haka da haka har Allah tabaraka ta'ala ma ya ba shi shugabancin gaba daya amma ya dora su akan tauhidi ne to amma daga baya ka samu Amr bin Luhai wani mutumin kirki mai kyautatawa wanda yake tara jama'a yana da martaba yana da mutunci sai dai kai baki da tauhidi a garin yawon duniyarsa sai ya ga gumaka sai abin ya baki sha'awa sai ya ce bari ya ɗebo ya fara sa gumaka a ɗakin kaba ya fara ɗebowa ya ce kun ga waɗannan gumaka ku girmama su ya kawo ɗakin kaba ba wanda ya ce masa uffan saboda darajarsa ko mutumin kirki ne dun ba a jayayya da shi ya sa manzo Allah ya ce na ga amru bin luhayya al-kuzai ya duru qasbatahu fil nari saboda tsabar tsananin zafin wuta sai da cikin sa ya fake hanjinsa ya fito waje yana tattara hanjinsa annabi ya ce na gaiki ana azabtar da ke saboda shi ne ya canza addinin annabi ibrahim abin da ya ba daidai ba ne saboda haka da kuraika suka zo suka samu bautan gumaka ai kaga ba shi ne asali ba to amma sun suna gadara saboda ɗakin Allah duk da kasancewa sun kawo gurɓatattun abubuwa amma martaban ɗakin Ka'aba yana nan tunda na Allah ne ba wanda ya sai canza lokacin da za a canza annabi da kansa ya zo yana zungure waɗannan gumaka ɗari uku da wani abu bayan Hubal katon gunkin da yake kan ɗakin Ka'aba za mu ga bayani yana ce ja al-haqqu wa zahaqa al-batil wa innal batila kana zahuqa yana faɗin wannan aya na wa kana min muqtadiyati hadhihi dhuruq almuta'azzima yana daga cikin abinda muka tsintsinto daga waɗannan yanayoyi masu wahala an yattara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mawqifan hazima annabi ya dauki matsaya guda daya eh yanqudu bihi almuslimina domin ya tsamar da musulmi amma zahimahum min albala dangane da abin da ya mamaye su na bala'i iri daban-daban ga azabtarwa ga wulakanci ga kakkanci iri daban-daban su ma karan kansa annabi bai tsira ba wa yukhaffifu wa ta'atahu kuma yana son ya dan sassauta musu wannan taku bi kadar al-mustafa gurgurdan iko wa kad takaza rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khutwatayn haqimatayn annabi ya dauki matakai guda biyu tun daga azabtarwa ga takure a garin makka to za a bar makkan ne Allah bai ce a bar makkan ba a nan yace a ci gaba da da'awa za a koma ana koyewa ne ba zai yi ba tun da an ce ya bayyana to ba so ta wannan hukunci ba fasda bi ma tumar wa arif anil mushrikeen ba so ta wannan aya ba ba na ga wannan aya ba to ya za a yi da shi ne manzo Allah ya yi nazari ya ce ya kamata ya dauki matakai guda biyu kuma yana son Allah ya taimake shi akan haka waɗannan kutuwatai ne kutuwatai ne hakimatai ne ka anna lahuma asruhuma fi tafyir ad-da'wati wa taqiq al-hada lalle a cikin su akwai tasirin su akwai tasiri shine impact akwai impact nasu akwai tasirin su sannan kuma tasirin nan wajen tafiyar da da'awa da tabbatar da manufa domin har yanzu da'awa na tauhidi ba tabbatar ba da saura na wahuma waɗannan matakai guda biyu na farko ikhtiyaru daril arqam bin abin arqam al masdumi markazan lid-da'wa wa maqarran lit-tarbiyya annabi ya zabi gidan al'arkan bin abi larkan shi ne darun larkan shi ya sa waɗansu a ƙasashe daban-daban suka bude makarantun karatun ƙur'ani ko makarantun islamiyya suka kira wuraren da darun larkan suna ji a garin nan ma akwai ko akwai darun larkan na san dai a kano akwai da ina ne da waɗansu wurare maka ce darul arkam inda ake koyon karatun qur'ani da addinin Allah ai kwatankwacin inda annabi ya ware ne a zamanin sa amma fa darul arkam din na fa boye ne a boye ne ake yi farko farkon da'awa annabi ya rike wajen markazan da'awa ya zamo nan ne headquarter kamar secretariat na da'awansa sannan kuma wa makarran littarbiya makar matabbata da markar da makar duk ku da yane secretariat na biyu amaral musulmi na bil hijrati ila habasha annabi yayi nazari yace ku je habasha yace duk wanda zai iya hijira ya tafi habasha na baki dama kuma babu alaka tsakaninsa da sarkin habasha amma yace ku je habasha yace a habasha din nan akwai sarki adili ne ba a zaluntan wani a karkashinsa inda ya sani ba zai bari ba maza Allah ya ce aje ba tare da annabi ya aika masa wasiƙa ya ce ga mutane na kaza kaza ba babu wata alaka shi yasa adalci adalci ne kuma zalunci zalunci ne shi wannan sarki shi ya kamata a ce an ba shi sarauta ba ba shi ba saboda ba da komai ya rike gaskiya bai da sisi bai da connection duk bai da waɗannan bai da bude ido aka ɗebo masu connection aka ɗebo masu ɗaurin gindi da bude ido wala abin mamaki mutum ya ɗan yi watanni sai Allah ya kashe shi to zaka sake naɗa wani in yayi watanni sai Allah ya kashe shi yana ka samu wata tsohuwa ta ce ita fa abin da take gani kamar an sake hanya ne a je a bincika waɗanda suka gaji sarautar nan a dubi wanda ya fi cancanta kar a dubi kuɗi kar a dubi kwanakin ɗaurin gindi ko kuma buɗe ido kusan ko a siyasa yanzu akwai buɗe ido sai ga mutum ya zo ya buɗe muku ido kun zaɓe shi kuna zaɓensa in ya gudu ya gudu kenan daman barazana ya muku ba mutumin kirki ba ne to da aka je ko sai aka samu asama aka ce shi ya fi cancanta kowa ya yi tufaki shi ya fi cancanta shi ne suka baki sarautan ya ce shi kuma ya karba ya ce amma ku sani ya ce wallahi duk wanda ya zalunci kowa ya ba zai bar shi ba ya ce shi adalci zai tabbatar to ba zai karbi rashawa ba ba zai karbi titin kowa ba saboda Allah bai karbi komai a halarsa ba ya ba shi wannan ya zo ya rinka kakkaɗe a zalumai sai aka samu wani ruku a karkashinsa sai suka yi tawaye suka haɗa gungo suna neman su ture shi har yaƙi sai da suka haɗo lokacin kuma sai ya yi dace sai ya kasance akwai waɗansu sahabban annabi su sun kwanta sun yi nin an ba su mafaka sai sarki ya kira su ya ce tofa akwai takin hankali ya ce da ban faɗa muku ba ma yanzu zan sanar da ku na samu yan tawaye a karkashi na suna yaƙa na za ku zo su yaƙe ni za mu yi yaƙi lokaci kaza idan na ci nasara ku ci gaba da zaman ku in an ci nasara a kaina ku san inda dare muku sai suka tattauna ciki fa hadda ummu sulma ummu salama radiyallahu anha ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace suka kwana ba su yi bacci ba to kaga waɗannan matakai guda biyu da buya a cikin gidan darul arqam bin abil arqam al makdumi domin annabi ya karantar da su mabadi tauhidi wal aqida ya kuma karantar da su ayoyin qur'ani da shari'a manzo Allah ya dade yana yi ya ci nasara kafin a gano musulunci ya riga ya mamaye wurare da dama a cikin birnin makka maganar hijira kuma za mu samu karin bayani nan gaba hijira ta farko da ta biyu amma a nan ya fara kawo mana darul arkam zaman da aka yi a gidan al-arkam ibn abil arkam wato zaman da annabi ya yi a cikin birnin makka ba tare da an sani ba yana karantar da su abinda muka bala daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh